uwan musulmi ɗan izala ko mu ce maka ɗan wahabiyya da dukkan sunayensu da irin ƙungiyoyinsu da kulab-kulab nasu suna faɗin irin wannan to mu dai abin da ƙur'ani yake gaya mana idan kun yi sabani fa masalafi bi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to abin da muka yi sabani mu koma ga Allah a wani aya ya ce ga manzon Allah shi tauhidi akan kansa a fahimce ni da kyau tauhidi akan kansa baya rabuwa baya taba rabuwa domin shine abin da Allah ya aiko annabawa gaba ɗaya da shi Allah yana gaya mana a cikin suratu shura shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayhi wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu lana iqamatu ad-din iqamatu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah a ina suke shan bamban a shari'a a wajen ahkam ko wannan ai mishi ƙari ko wannan ai mishi rai kamar yadda zaka ji annabin Allah annabi Isa yana faɗi ga idan wali ushilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum na zo ne in halatta muku sashen abin da aka haramta kaga shi na ci an yi ƙari kenan a bisa na waɗancan tauhidi akan kansa madaran tauhidi baya iya rabuwa domin iman tauhidi da yana rabuwa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo farkon abin da zai nuna mana da wahayi ya zo da ya ce mana ku shaida la'alfa'alam annahu la ilaha illallah ya sai ya gaya mana to akwai rububiya akwai uluhiya akwai asma'u wa sifat dole sai manzo Allah ya yi wannan bayani saboda kimar shi shi kuma abin da ya kamata mu sani tauhidi a tsantsagwaran madaran shi ba a ijtihadi a ciki shi amrin ne da malaman suke kiran shi tauqiqi watan yadda Allah ya faɗe shi haka akan dauke shi a bauta ma Allah da shi wani malami bai iya ijtihadi a cikin shi ina fatan an fahimta duk nata sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo mana da la ilaha illallah amma abin da ya zo mana da shi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah manzo Allah ya ce dalilin ma da aka ce in waƙin yaƙi waɗanda suka ƙi imani da ni kawai saboda su faɗi la ilaha illallah ne muhammadu rasulullah ya ce da zarar sun faɗi wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam da zarar sun faɗi haka jinin su da dukiyoyin su ya ya wajaba a gare ni in kiyaye shi kenan jinin mai la ilaha illallah so daya ya fi karfin duniya ta halaka shi ina ba ta fahimta to manzo Allah ya zo bai faɗa mana bai raba mana tauhidi zuwa gida uku ba waɗanda suka fi kowa fahimtar annabi Muhammad da addinin musulunci waɗansu ma sun ga Jibril kuru-kuru sun ga Jibril kamar su irin zahi shi zahi ma saboda irin isa da matsayi irin nashi abun sayi na Rasulullahi Jibril ma sifantuwa da kamar shi ke yi amma bai ruwaito mana tauhidin rububiyya wa uluhiyya wa asma' wa sifat ba sannan waɗanda suka zo a bayan sahabbai sun fi kowa ilimin gane me sahabbai suka ruwaito sun fi kowa ilimin sanin menene annabi Muhammad ya zo da shi ba su zo da shi ba tabi'ai tabi'u tabi'ina da suka zo da annabi da suka zo bayan waɗannan ba su ruwaito wa'incan sun zo ba kaga mun samu ƙarni nawa duk karnin da manzon Allah ya ce su ne mafi alkhairai ba su san tauhidin rububiyya ba ba su san uluhiyya ba ba su san asma'u wa sifat ba abinda suka sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya faɗa haka ya kudurta haka a zuciyar shi ya zama musulmi ina ba ta an fahimta aka samu karni uku manzo Allah ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum duk a haka suka tafi karni na hudu karni na biyar galiban wannan matsalan ba ta faru ba sai a ƙarni na shida ko gab da shi inda ta shahara ta bozozaya a hannun ibn taymiya rahimahullah shine ya da'awan wannan ya raba tauhidi gida uku a tauhidin rububiyya a tauhidin uluhiyya a tauhidin asma'u wa sifat ina fatan an fahimta Allah to menene rububiyya menene uluhiyya menene asma'u wa sifat abinda suke ce ba tauhidin rububiyya idan ka tara tun littattafan masu fin manhajin mahadiyanci za ka ga abin da za su ce maka tauhidin rububiyya kai ma ka sanya ma kanka daga yau shine idan duk abin da Allah ya yi kaɗaita Allah da aikinsa waye halicci sama Allah waye ruwa Allah waye yi ka Allah waye iska Allah waye wannan duk wanda ya wannan wa'innan sunan shi rabbu rabbu rabbu su a wajen su wannan wanda ya kudurta wannan shine yayi rububiyya an gane tauhidin Allah ka kadaita Allah da aikin da halittar da Allah yi aikin da Allah yi to menene uluhiyya uluhiyya shine ka kadaita Allah da ayyukan aikin bawa ba zan yi sallah ba sai ga Allah shi kadai ba zan yi azumi ba sai gare shi ba zan yi sadaka ba sai gare shi ba zan yi tawassuli ba sai gare shi ba zan yi komai duk wani abu na ibada shi kadai zan ma wannan sunan shi mene uluhiyya to menene asma'u was sifat asma'u was sifat alqur'ani ya zo ya ce mana yadullahi fawqa aydihim to ka tabbatar ma Allah hannu yake da shi ko daga yi ne wa yadullahi fawqa aydihim haka ne ko kuma wa yadullahi maglula wanda kace hannun Allah ko fa innaka bi ayunina kana kusfa idanuwan mu ne duk wani gabobi da Allah ya ambace shi ka kauda shi akan cewa ba majazi bane a aka ce hakikani gabobi ne Allah yana da irin wannan gabobin amma ba ba ce da kace irin na dan adam ba an gane kun gane abin da ake nufi rububiyya uluhiyya da asma wa sifat to zo mu je ai mun ce alqur'ani da sunna ko to mun tsaya ashara na malaman tauhidi ashara na malaman musulunci kashi 95 sun rubuta wannan maganar nasu ina ba ta an fahimta amma in Allah ya dabaru mu tsaya akan kitabu wa sunna din da shi ake ake cin kasuwa ana wane ne wane ne ko to mu ma a kitabu wa sunna ba zan faɗi ra'ayin malami ko ɗaya ba ko fahimtar shi shin mu zo mu gani alqur'ani zai daidai da rububiyya da uluhiyya su a wajen su ibnu taymiya Allah ya kara masa rahma Allah ya gafarta masa kurakuransa wannan yana daga cikin babin dama mun faɗa a babu tauhid yana da matsaloli yana daga cikin matsalolin shi nan shi a wajen shi duk kafiran duniya duk kafiran duniya sun yi imani da rabbu sun yadda in ka ce waye halicci sama waye ruwa waye iska waye wannan waye yi ka waye ne za su ce rabbu ina fatan an fahimta in kuma a ina ne ake da matsala da su a wajen uluhiyya ku yi azumi dan Allah shi kadai kar ku yanka ma komi watan kan ku zuban da komin jini sai Allah ga nan kan ku yi sallah sai ga Allah a nan ne ake da matsala da su a fahimtarsa amma wannan fahimtar kuskure domin bai daidai da ƙur'ani ba alƙur'ani kafin mu tafi alƙur'ani bari mu koma kan sunna imamu muslim ya ruwaito hadisi turmidi ya ruwaito hadisi imamu nasa'i ya ruwaito hadisi ya ce farkon abin da za a fara tambayan bawa idan an sanya shi a tsabari marrabbuka wane ne ubangijinka bawa musulmi ne ko ba musulmi ba ba abin na kafiri to idan har fahimtar su ibn taymiya akan cewa kafirai sun yi imani da rububiyya me zai sa a ce ma bawa marrabbuka idan har ya yi imani da wannan a hadisin nan bayyana cikin muslim na turmizi na sa'i ya za a ce mishi marrabuka zai yi ashe wannan wannan kaɗai ya isa ya rubuta wancan rabe-raben da suka yi idan ka koma nan alƙur'ani mu koma cikin alƙur'ani alƙur'ani na ce alhamdulillahi labi halakar samawati wal arda wa ja'ala zulumati wal nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim shin bi ilahihim yace in kun ce al'ur'an in kun ce rububiya kafirai sun imani da rububiya da ya sa Allah ya ce sannan waɗanda suka kafirce bi ilahihim ya ce bi rabbihim bi rabbihim da rububiya suka kafirce ko ba haka ba ne kaga a nan rububiya ta ruguje ta ruguje musu a yadda suka sanya ka'idanta sannan abu na gaba idan ka ɗauka al'ur'ani yana gaya mana ما تعبدون من بعدي يا أهل النبي يعقوب قالوا نعبد من إلهك وإله آبائك da ya ce mai raku bauta bayana sun ce na abudin rabbaka ne suka ce ilahaka saboda ya nuna maka ilahu shine rabbu rabbu shine ilahu duk wanda ya kafirce ma rabbu ya kafirce ma ilahu wanda ya kafirce ma ilahu ya kafirce ma rabbu idan ka koma za ka ga a aya a cikin suratul fusilat Allah yana gaya mana innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika ko ko kuma ta cikin suratul ahqaf shin al-istiqama aikin wane ne bawa shi dai aka ce ya daidaitu ya kaza ya kaza ya kaza a ƙa'idan kanun ɗinsu constitution ɗinsu menene wannan uluhiyya kenan saboda shi ne sai ya aiki zuwa ga Allah ko to amma Allah me yace innal ladina qalu rabbuna Allah ya ce ilahuhum Allah ilahu summa taqamu ko ba haka yace ba ashe wannan yana nuna mana wannan akwai matsala rabuwan da aka yi mishi bai yi daidai ba domin bai daidai da yadda alkur'ani ya yi ba sannan mu koma cikin su alkur'ani a suratul hajji Allah yana gaya mana ya ayyuhal ladina amanu ruku wa abu wasjudu wa abudu rabbakum ku yi ruku'u ku yi sujada wa abudu ruku'u da sujada menene ba aikin mawa bane yana ma wane ne ruku'i da sujada Allah menene anan sunan shi uluhiyya amma kuma Allah me yace a can wa abudu rabbakum Allah ya ce wa abudu ilahakum wannan gala shi raba tauhidin rububiyya anan an yi shi bisa kuskure har ka'idan da aka sa an ruguza shi ina fata an fahimta me yasa muke bijire musu da sun zo da tauhidin suka ce sun raba abin su ne kaza kaza kaza shikenan amma matsalan da ke faruwa idan ka duba wani littafi nasu i'tiqadu ahli sunnati ahli sunnati sharhi ashabul hadith abin da ya kawo duk bawan da bai imani da rububiyya ba da uluhiyya ba da asma'u wa sifat imanin shi bai inganta ba Allah addini ta ba ba addinin annabi Muhammad ba kawai bi mujarradin ijtihadin wannan mutumin ka ji wannan kira sannan idan ka duba a kitabut tauhid wa bayan aqidatus salafiyya annabila dawa ne as-sama'at Sheikh Abdullah Al-Humaydi shi ma da ya tashi ne ya kawo ba zai yiwu ba imanin ku ba zai karɓi ba ba za ku yi wannan ba shi ba zai dinga ihun shi sai kai imani da Allah yana da rububiyya da uluhiyya da asma'u wa sifat sannan za ka shiga aljanna Allah makullin na hannun shi kenan wannan shi ne ya kawo rikicin malamai suka yi kata-kata da wannan matsala domin me idan ka duba kafirai su ba su imani da rabu ba duk mu koma ga kan uban kafircin wane ne fir'auna fir'auna da ya zo ne ya ce ya nuna maka ma bai da da rububiyan ba me ya ce ma musa wa ma rabbul alami me ya ma wani rabbul alami shi rabbun ma ya ce me ya shi ko ba ka ce ba ya yi imani zai faɗa ka sannan na barudu da ya zo a cikin suratul baqara yin alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi ne ko ko fi ilahihi fi rabbihi qur'ani yace da yayi imani da rububiyya zai jayayya da ibrahim akan akan rububiyya da ilahiyya zai ma guda uluhiyya zai ma amma fi fi rabbihi din ya nuna maka rabbu shine ilahu ilahu shine rabbu ina ba ta mun fahimta sannan in ka zo aqidar su su kafirai to wai ba ta ina zaka ce haka alqur'ani ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki ruhuban ɗinsu ma bokayensu da wane ne alloli arbaban rabbu rabbu rabbu da yawa ya za ka ce sun imani sun imani da Allah rabbu ne za su rike wa'annan a rububi a rabu rububiya ta rubuce a nan sannan idan to wai mata ina za ka ce haka alkur'ani yana gaya ma wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun alkur'ani yana cewa mafi yawancinsu mushirkai ne ka kuma gana cewa a sun yi imani da rabu ta ina ba su yi imani kafirai ba su yi imani da rububiya ba tun haka kaddama tauhidi rububiya da wane ne ka lizimta cewa sai musulmi ya kudurta wannan sannan zai zama mumini kuma wanda shi ne zai shigar da shi aljanna kuskure ne domin ayan qur'ani yana gaya mana aqidan kafirai shine mene namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr mutuwa da tashi aikin wane ne so ba su yadda da Allah ba wa ma yi hulikuna illa da naita naita shi ke mana wannan ko ba haka alkur'ani ya gama sunan tijasiya ba to don haka babu wani dalili da zai sa a ce wai dole sai mumini ya yi amfani ya imani da eh, rububiyya uluhiyya asma'u wa sifat la idan musulmi ya faɗi la ilaha illallah ya kudurta la ilaha illallah a fazance kudurtawa ya aiwatar da abin da la ilaha illallah ta yi umarni da shi ya zama musulmi aljanna kai tsaye bi idinillahi domin abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi afdalu ma qultu ana am afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗi shine mene la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma a ina matsalar take idan ka dauki ibnu abdul wahhab a cikin littafin shi wannan littafin shi wannan kitabu tauhid shi da yazo yana bayani zari'a ne ya kawo sai ya kawo cewa ai kafiran da suka zauna da zamanin annabi muhammad sun ma fi kafiran yanzu waɗanda suka zo mutanen annabi muhammad masu la'ila illallah wai ke yi da suna shi a wajen shi mene dalili saboda suna cewa Allah kai mana dan annabi Muhammad suna cewa suna tawassuli suna kaza suna kaza suna kaza shi yana ganin ai waɗancan rabbu suke kira waɗannan suna kiran suna cewa ai masu dan annabi shi a wajen shi imanin mu masu la'ila illallah muna tawassuli da annabi Muhammad shi ya biya imanin shi Abu Ja'al da Abu Lahab ma sun fi mu saboda a rage yawan masu la'ila illallah wannan kuskuren da aka tafka a kansu kenan sannan kuma menene idan ka ce ka buɗe ƙofa ko duk da yake bari mu biyo akwai wasu ayoyi da zaka ji suna yawan kawowa ai Allah ya ce wala in ta'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ai ga idan in an tambaye su waya halitta sama da kasa sai su ce Allah haka ayar take amma ba a fahimci abin da ke ciki ba domin idan aka samu in shi wannan lamun tun lamun kasami ne in din sharafi ne to kuma a wajen malaman luga in da madakulaha fi'il na watan sharfin ta da jawabinta idan suka shiga majumla to yana nuna abin ya faru ko bai faru ba duk haka ba a musulunci ba a samu wani hadisi da ya ce manzon Allah ya tara kafirai gaba ɗaya ba ya dinga tambayar su waye halicci sama su ce Allah waye halicci kasa su ce Allah waye halicci ruwa da wane da su ce Allah ba a sami wannan ba idan kuma da malamin da ya ɗauko mana ko da hadisi mai za'ifi kai ko mawdu'i ne ya kawo mana akan haka ina ba ta an fahimta a'a shi yasa Allama Ibn Ashur a cikin tafsirin shi tahrir at-tanwir wa tahrir wa tanwir yake cewa wannan abin da yake nunawa yana nuna bai faru ba amma da za ka tambaye su to za su ga yadda halittun sama suke da ƙasa da ruwa da iska da wane ne dole zai sa su sai sun faɗi cewa Allah ya yi amma abin bai samu ba ila kuma ya zo ya ce mana a to ga shi ta suratul muminun an kulmar rabbu samawati wal ardi wa sayaquluna Allah duk waɗannan ayoyin da suka zo a muminun abin da suke tabbatarwa suna fassara maka wannan ne da hakan ya faru da haka za su ce babu abin da ya tabbatar da haka ya faru su ma ba suna nuna cewa wai wannan sun imani da rububiya bane ba wasu da uluhiya ba wannan ina fatan mun fahimta saboda buɗe wannan kofan kofa ne aka buɗe shi domin a samu daman yadda za a kafirta masu la ilaha illallah bi mujarradin kawai suna tawassuli suna wani abubuwa wanda ya saba ma fahimtar ina fatan an fahimta to wannan shine abin da yake a musulunci kuma babban abin ban mamaki ni abin ban mamaki ka zo ka ce mana wai muta wai wai kafirai sun imani to sun imani da Allah ta ina alqur'ani ya na kul atakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada yanzu kwa kafir ce ma wanda ya halicci kasa Allah bai kira su da kafirai Allah ya kira su da kafirai to ta ina suka yi imani ga Allah yana kiransu da wannan to ya kamata mu fahimta wannan raba shi malamai da yawa sun yi kwantemin din shi akan cewa kuskure ne in sun je sun ce za su lizumta ma kansu su lizumta ma kansu amma kuskuren a tabbaka shi akan musulmi yanzu ne ya kawo daukan makami a halasta jinin ne la ilaha illallah a masallaci ai ne ne zari'an fa tana ga fahimtar tauhidin rububiyya ne kaga irin wannan matsala kaga abin da ta kawo mana ta kawo ma musulmi yana ganin ya ɗaga makami a kan ɗan uwan shi musulmi kawai saboda fahimtar rububiyya da uluhiyya wanda ma anzala Allahu biha min sulfan babu wani dalili kuma Qur'ani ce mana yake lima tasifukum lima tasifukum lima tasifu alsinatukum alkadiba hada wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah alkadib Allah ya ce kada ku fara harshen ku ya kinka kirkira abinda ba shi a Qur'ani ba shi a sunnan Annabi ba shi a aikin magabata ku zo kuna cewa haramun halalun domin duk wanda ya ce maka tauhidin rububiyya uluhiyya asma wa sifat to ya halatta yanzu ma za a iya samun wani ya zo ya ce to akwai tauhidin khaliqiyya akwai jabbariyya akwai muhaiminiyya me kake da shi da zaka ce ba zai ce ba bin ya zama wasa a addini tauhidi na haƙiƙari shine la ilaha illallah da abinda la ilaha illallah kalmar shi ya dauka da harja da da ma'anan shi da kuma dukkan wani abu aikin da la ilaha illallah ya umarni da shi ina ba ta mun fahimta wannan shine fahimtar mu wannan shine fahimtar da muke kai wannan kuma abin da muke gani kenan domin idan ka dauka ka ce tauhidin rububiyya uluhiyya lazimi ne to yanzu mu abu daya ko dai ka yadda alqur'ani inda uluhiyya yazo shi qur'ani ya ce rabbu to qur'ani ya kuskure da ka kudurta wannan ko ka nemi wani addinin ba musulunci ba ko kuma ka yarda cewa raba tauhidin uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat kuskure aka yi shi wannan kuma shine abin da mafi yawan musulmi suke kai dole kuma ka dawo ga haka amma in ba ka ba sai dai ka dauki daya yawwa wannan shine nake tunanin da wani malami yana ƙara cewa lokacin da annabi da zamanin annabi Musa na Fir'auna da ya zo mutuwa ai yayi imani da abin da annabi Musa suka imani da shi amma kuma Allah bai karbi tubanci ba wannan wannan wannan kuskuren fahimta ne na shi da yake ko da fir'auna yazo ala amantu amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min almuslimin me biyo bayan shi al'ana wa qad asaytu qablu wa kunta min almufsidin ko ba haka Allah ya ce ba wannan jumlan da ta biyo bayan shi shike nuna cewa Allah bai karba wancan ba bai yarda da shi ba domin abin da ke faruwa shi ka zo ka to idan har fir'auna ya imani da wannan wa'ancan ayoyin ya za ka yi da su ya za ka yi da su za ka kai fir'auna aljanna ne kuma da yin imanin fir'auna fir'auna ya yi neman zamani da al'umman annabi muhammad ne da za ka ɗaura imanin fir'auna akan wannan har akan su baya akwai wanda suka tafi akan haka amma maganar su mardud irin shek abdulgani annabulisi da wani babban malami wani ibn arabi shi ma yana daga cikin wanda ya goyi wannan bayan amma su bayan da kansu suka yi musu raga-raga wannan da gairu makbul wannan ina fata ban fahimta wannan shine akwai abubuwa da yawa akai amma shine dai fikira amma akan wannan matsalar na tauhidin rububiyya in sun tsaya maka su su tafsir su yi ne don tafsirin tauhidi shikenan amma a ta cewa sai wani ya imani da shi don ya shiga aljanna wannan ba babu dalili ba qur'ani ba hadisi domin in ba haka ba sai mu tune su tukuna mu ji sahabbai da basu imani da wannan rububiyya da uluhiyyan ba imanin su bai yi bane tabi'ai bai yi bane tabi'u tabi'ina da duk magabata da da suka gabata duk imanin su bai yi ba duk ba wanda ya imani da rububiyya da uluhiyya da wannan asma'u wa sifat abinda ake magana akan shi waɗannan misalin kalmar yadu a larabci tana zuwa da ma'ana goma sha ɗaya allama shakali ali juma yana da littafi da ya kawo wa'innan ma'anonin to dan me idan aluga tana da wa'innan ma'anan ba za ka bata wani ma'ana ba sai ma'ana na hannu na gaba da dan adam ka sifanta Allah da shi wanda Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yana ne maka kore shi ne daga kamantuwa da dukkan dan adam duk wani halitta Allah shi bai kama da shi kowa ba fa kullu ma khatara bi balika Allahu bi khilafi zalika duk yanda zaka tsawara Allah Allah da aka san haka to dan me ba za ka ɗauki wani ma'ana daga cikin wa'ancan ma'anan ba ka ba shi anan ina ba ta mun fahimta Allah ya samu dace in farman annabi sallallahu alaihi wasallam kai lokaci a duba lokaci ya kure ya kure to ba to ma da karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu